أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajin muslim za mu tashi a shafi na 316 shafi na 316 annau salis a sharikatul wujuh wato malam yana yi mana bayani irin tsarin da musulunci ya na kamfanoni yadda ake tafiyar da kamfani a musulunci mun karanta muna kan hukunce-hukuncen kamfani da kuma nau'o'i na kamfani a musulunci in an ce kamfani shine tarayya ka kawo kuɗi na kawo kuɗi mu haɗa ni kasuwa ko ni na kawo kuɗi na baka ka je kai kasuwa ko a kawo kuɗi na wasu da wasu su tara su ba wani mutum ya je yi kasuwa to akwai tanadi da musulunci ya yi wanda mun karanta guda ɗaya za mu tashi akan na na na na biyu a na uku wato mun karanta biyu kenan annau salis wato nau'i na uku shine mala ya ce sharikatul wujuh hiya an yashtarika ithnani fa akthara fi shira'i sil'atin bijahiha wa bi'aniha wa ma yahsilani alayhi min rubhihim fa huwa bainahuma wal khasaratu in kanat fa alayhi ma bisawiyati karubhi wato wannan kamfani da ake kiran shi kamfani wanda mutum biyu suka hada tarayya a ciki mala yace a musulunci shine mutane biyu su hadu su sai wani kaya su siya su siyar da shi abinda suka samu na riba za su raba abinda suka samu na hasara za su raba bari na ba mu misali ni ne naga an kasa mota an ce ta miliyan ɗaya sai naga in an siyar za a ci riba ni kuma ɗari biyar ne da ni sai na kira ka na ce zo kaga wani tagara ba sa kawo ɗari biyar na mun haɗa dubu ɗaya shi kenan mun yi kamfani ita ce sharikat luju mun yi kamfani kenan da aka sai mota muna ran muka je muka kasa ta sai aka sai da ita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to za ka ɗauki dubu saba'in da biyar a dubu ɗari bakwai da hamsin a ya ɗari biyu kuma za ka ɗauki dubu ɗari bakwai da hamsin nima na ɗau dubu ɗari bakwai da hamsin shi ne in ka haɗa zai ba da nawa miliyan ɗaya da rabi yadda aka sai da mota kurin ka gaba ka gani a kasuwa to shi kenan Allah ya kiyaye da muka sai motar nan sai muka kasa sai sai aka sai da ita ɗari takwas kun gana wasa sharkatul wuju zan baka 400 kai asarar naira 100 ni ma 400 na yi hasarar 100 ai abin ya fito isdace sharkatul wuju abinda aka samu na riba daidai za mu raba abinda aka samu na hasara daidai za a raba shi sai annabi rabi sharikatul mufawada wa hiya awsa'u min sharikatil anan wal wujuh wal abdan wal abdan إذ هي تشتملها وتشتمل المداربة أيضا وهي أن يفوض كل من الشريكين للآخر كل تصرف مالي, مالي وبدني من أنواع الشركة فيبيع ويشتري ويدارب ويأكل ويخاتم ويرتهن ويسافر بالمال ويكون الربو بينهما على ما اتفق عليه والكثارة بحسب نصيب كل من منهما المالي mala ya ce wannan sharika wadda ake kiranta malmufawada wadda ake ɗora nauyinta akan wani ya ce ita wannan tafi waɗi kaga a wancan a wancan sharika na wuju yadda muka yi in na ci abincin dubu hamsin to kai ma zan baka dubu hamsin ka ci abincin dubu hamsin kun gane ci abin da ya faru iri ɗaya ne to bambancinta da wannan wannan tafi faɗi malam ya ce wannan tafi faɗi tafi wannan sharika wannan muka karanta na wujuhu da na abudan duka tafi su faɗi don ita ta haɗa hadda mudaraba za mu zo mudaraba ita ce kuma za mu karanta ta a gaba ya ce abin da yake shine mutanen za su haɗu su tattara kuɗinsu su bawa ko wani ko wasu wanda aka ba kuɗin nan suna da dama su yi tasarrufi a cikin kuɗin. an gane zai shiga jirgi ya yi tafiya na zai yi cefanen gidan shi na zai yi duk harka da ka sani na rayuwa zai yi kyauta zai yi sadaka yawa zai kyauta zai sadaka zai ba da bashi zai na duk abin da ka sani ɗan adam yana da dukiya tashi ce to wannan kamfani tun zai iya yi ai ta ce galibi bankuna zaka da suna mudaraba mudaraba an banci da shi ne in ka ba da kudinka za a iya komai za a iya komai kai dai za a yi kokari ne a samu riba yanda in ka zo za a ci baka amma wannan riba baka ba cewa za a raba da kai daidai ba ne na a babu sharaɗin rabawa da kai daidai da haka mutum zai ci zai yi rigima zai ba da bashi zai ba da jingina zai yi tafiya sai ya zama riba da aka samu ya danganci sharaɗin da aka yi abinda muka samu ƙarshen shekara misali sai a ce to za a raba kashi kaza na za a baka kashi kaza kuma hasara za ta hau kan mutane gwargwadon kudin da suka sa gwargwadon kudin da suka sa shi almadda ta saniya fil mudaraba madda ta biyu akan mudaraba ta'rifuha me mudaraba al mudaraba aw al qirat shine ko ba da bashi ana kiran shi qirat hiya an yu'di ahadun li akhar malan ma'luman yatajiru fihi wa an yakuna ruhu bainahuma alama sharadahu wal khasaratu in kanat kamir ra's al mali faqat idhan amilu yakfihi khasaratu juhdihi falam yukallab khasaratan ukhra aji bambanci aji ta'arifin bambancin mudaraba mala ya ce mudaraba shi ne ko abko a ce ba da bashi shi ne wani ya ɗauki kuɗinsa ya ba wa wani ko ya ba wa wasu wanda za su je su yi kasuwanci da wannan kuɗin kuma ribar ba ba fasantar ba ne sharaɗin da suka yi ne kawai ta yi wa don wahalan kasuwancin shi zai ɗauki kashi biyar na'am kai ba da kuɗi da kai wahalarka na ba da kuɗi ne kawai shi zai baka kashi biyu misali nake yi ta yauya nashi ya fi naka yawa da aka sharadi za a yi abinda aka samu za a baka kaza kuma hasara tana kan uwar kuɗi ne kadai a ji bambancin su hasara na kan uwar kuɗi ne kadai ba ta kan asaran wan asarar ba ta kan wanda yake kasuwa saboda shi wahalar da ya ta ishe shi hasara na yawa ai shine asararsa uwar kudin asara yana jikinta da haka ana iya wannan wanda aka dauka ma yayi wannan kasuwanci wataƙila za a ci a wata ana biyan shi kaza ne haka shi kawai salarin shi ake biyan shi ka gane da haka in an samu asara dai a uwar kudi yawa mashru'iyyatuha almudarabatu mashru'atun بإجماع الصحابة والأئمة على جوازها وقد كانت معمولا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقرها ما ليتي واتو إتا مداربة شريعة تايدة دا إتا تايدة دا إتا دا إجماع الصحابي دا إجماع معلومان مسلمتي cewa halarci saboda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin ta ana yin ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu ya tabbatar da ita akamuha akamul mudaraba hiya an takuna bainal muslimina jaiz tasarruf wala ba'sa an takuna bainal muslimin wa kafirin idza kana ra'sul mali min al kafir wal amal min al muslim idza al muslim la yakhsha ma'ahu riba wala al mal al haram mala yace sharadi na farko da mudaraba ya zama tsakanin musulmi da musulmi ne amma ba laifi ya zama dan meye kasuwanci musulmi amma kudin na wanda ba musulmi bane wanda ba musulmi ba zai iya ba musulmi kudin shi ya je yayi nema musu kudi amma musulmi bai wa bai iya ba wanda ba musulmi ba kudin sa ya je ya nema musu kudi me yasa yace saboda shi musulmi yana jin tsoron riba ah to in ka ce an ne kai ci riba bai ka cuce shi ko ba ku gane wasan ba kai ci riba me yasa ka gada ma ya santa shi ma ya ci ko ya ci riba ko kai ya ci riba na to zaka kaga kai ne zaka musulunci sai da in shi ya bada dukiyar ka zaka iya karba tunda kai ba zaka ci ba ba zaka yi muku kasuwanci na riba kuma ba zaka nemo dukiyar haram misali ka sanya ta a cikin a cikin dukiyar ba wannan shine sharadi na farko na biyu an yakuna ra'sul mali ma'luman ya zama ainihin uwar kudin an santa ba wani abu ne wanda ba a sani ba na uku an yi ina an yi ayyan nasibar amini minar rubihi fa illami yu'ayyinahu falil amili ajiratu amalihi wali rabbil mali rubu kullihi amma in kala الربه بيننا فهو مناسفة بينهما ما لا يتشرد إلى أكو أفدي واتو rabon wanda yake aiki kai za ka yi kasuwan to a faɗi naka shiya ɗin na da za a baka idan ba a faɗa ba to za a ladan aikin da kai za a biya ka kuma in an biya ka kuɗin ladan aiki da kake yi duk ribar da aka samu na mai dukiya ne shine mutumin da za a ce gashi ka rinka kasuwanci duk wata zan baka kaza ai kun gane ai kaga duk ribar da aka samu na waye na mai kasuwanci ba riba aka ce za ku raba ba ka ba albashi eh saboda shi kai naka kenan to kuma bai dace ba idan aka samu rashin ciniki ya ce ba zai baka albashi ba ko aka samu asara daga uwar kuɗi za ta taɓa kai za ka baka albashinka shi ne ya ce amma idan suka ce a wato riba za a raba aka yi yarjejeniya to ita za a raba a na hudu in ikhtalafa fil juz'i al mashrudi hal huwa ar-rubu'u aw an-nisfu a masalan a fa yuqbalu qawlu rabbil mal ma'a yaminihi idan aka samu sabani tsakanin wanda yake kasuwa da wanda ya bada kuɗi wani ya ce a'a ɗaya bisa hudu na ce zan baka ya ce a'a na uku bisa hudu aka yi misali aka samu sabani to maganan wanda za a karba shi ne maganan mai kuɗi amma sai ya rantse a kun gane maganar wanda za a yarda da ita maganar mai dukiya amma kuma ma'al sai ya rantse shi kenan sai ta shi ya haƙuri نبير ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضرب مال الأول إلا إذا أذن له صاحب صاحبه الأول في ذلك لتحريم الضرر بين المسلمين إذا متين ya karɓi wani kuɗin wani zai kasuwanci irin wannan to ba damun ya karɓi kuɗin wani ya hada ayan gane sai dai da izinin wannan na farko da aka yanzu wani ne baka jari kana kasuwa to baka da daman ka je ka karbo wani jari ka hada sai da izinin wa sai da izinin wanda ya baka wannan kudi alhaji ka gan kaza da kaza ina son zan karbi kudin wani na hada yace ba komai shi nan sai ka hada amma ban sani ba a'a ya ce saboda me saboda musulunci ya hana duk abin da zai cutar na da wani don akwai cutarwa a ciki wataƙila shago ne ya ɗauka duk kayan shago na shi na sai ya zo ka ce masa a nan ne naka nan ba naka ba sai dai ya shiga cikin rudani na eh ga zargi wataƙila ka gani amma inda ya sani ba shi kenan na shida ya ce layi usamun rubuhu ma damar aqdu baqiyan illa idza radiyat tarfani bil qismati wa tafaqa alaiha ba a raba riba in ana wannan kasuwanci matukar wannan kullu ciniki yana nan ana nan ana kai sai dai idan an yi ittifaki cewa za a raba kowa ya yarda to sai a raba ra'sul mali يجبر دائما من الربه فلا يستحق العامل من الربه شيئا إلا بعد جبر رأس المال هذا ما, لا ما لم يقسم الربه فإذا تد فإن اتجر في غنم فربح وأخذ كل منهما نصيبه من الربه ثم اتجر في حب أو كتان مثلا فخسر من رأس المال شيئا فالخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره mimma rabiha fi tijarati sabaqat mala yace wato uwar kudi wato uwar kudi ita ake ita ake tabawa riba ba ruwan wanda yake kasuwanci da shi sai dai wato idan an an riga an raba riban wato ana so a cire alaƙar riba da uwar kuɗi sa'annan idan kasuwancin da ake yi daban-daban ne yi shi ne ya ba da misali ya ce misali an sai da awaki kowanne ya karɓi rabarsa a riba sai kuma aka zo aka sai da hatsi ko aka sai da audiga sai aka samu hasara to hasarar tana kan uwar kuɗi ne uwar kuɗi ba ta kan wanda ya aiki ko wanda ya kasuwa sabu kuma ba za ta shafi cewa ai ɗazu wato an yi riba ba ko a dawo da abin da aka kasuwancin da ya wuce a dawo da shi baya na bakwai shine yace inin fasakat almudaraba wa baqiya ba'd almali ardan أو بداعة أو دينا عند أحد فطلب رب المال تنديده أي بيع العرض بيع العرض ليسير نقدا أو طلب ارتجاع الدين فإن على العامل القيام بذلك نتقص shine idan wannan kasuwanci da aka kulla na mudaraba ya zama ya warware sai zama akwai kaya wanda ba a siyar ba ko motoci ne ga wata ba sai da ita ba misali ko fili ne ga shi ba sai da shi ba ko bashi ake bin wani to shikenan shi mai uwar kudin shi yake da dama ya sai da wannan abu kuma in yawa dan kasuwan umarni cewa a sai da shi bai da dama ya ce a'a shi ya ce na tara a yi ƙubalu ƙaunin amini fi ma yadda i'i min halakil mali au khasiranihi illam takun bayyinatu takazzibihi mimma da'ahu wa in idda al halaka wa aqama bayyinatan ala zalika a hulifa wa sudikat da'awahu ana karban na tara ana karban maganan wato wanda yake kasuwanci da kuɗi idan kuɗin ya samu hasara kun ga wannan shine aka samu bambanci tsakanin banki na bankunan zamani da ake yi da kuma tsarin shari'ar musulunci a tsarin shari'ar musulunci zaka ji ana cewa al'aminu la yuduman cewa shi amintacce ba a sa shi ya biya abin da aka rasa a wajen shi a tsarin shari'a Allah kiyaye an baka kuɗi ka je kasuwanci sai barayi suka tare sai suka kwace Allah kiyaye ba ku sha amin ba misali nake yawa na to ba za a ce ka biya ba a musulunci ba za a ce ka biya ba shine malai ce sai dai in kai an gane kai makareci ne akwai wanda yake hada baki na ya yi ƙarya ya yi cuta ta sai dai idan akwai wannan zargin amma in dai haka kai ko ajiya ka ba da kuɗi a musulunci ka zo kana neman kuɗi a nan garin sai ka samu wani amintacce ka ce ga shi ya dinga tara ma in za ka je gida ana yin haka za ka karɓa to idan kuɗin suka ɓata ba zai biya ka ba yawwa kar wani ya je koye wani kuɗi kuma ya ji wannan amma ana shine tsarin shari'a eh shine ma'anar amin in dai har ka amince da shi amintacce ne to in an samu hasara irin an ga gobara ta ci kuɗi na gashi abubuwa ne wanda yake iya faruwa to ba za ka ce sai ariyawa da kai da shi duka jarabawa ta same ku da kamala ya ce sai dai idan an akwai wata alama ta cewa na ƙareci ne in kuma ya ce wannan dukiya ta ɓata ya kawo shi da to za a sashi ya yi rantsuwa kuma za a gaskata rantsuwarsa yi wanda aka ba shi je ya yi ya yi kasuwanci shi yasa ba a ba a kasuwanci ma da mara amana eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa attajirul amin dan kasuwa mai amana to za Allah zai tada shi tare da tare da siddiqai da shahidai ranar tashin alkiyama musulunci ya gina kasuwanci akan amana eh bai zununci bai san cin amana Allah ka tsare mu da cin amana eh sai almadatu salisa fil musaqati wal muzara'a wannan babi zai magana madara ta yi magana akan almusaƙat shine wato shayarwa shayar da gona ban ruwa ina jin haka ake kira ko ban ruwa da kuma shuka shine muzara'a musulunci ya san cewa ina da fili na ce wane zo mu yarjejeniya ga abin da zan baka ga shi nan ka shuka ka shuka mun gonan nan in ta tsiro muna sarar za a yi buhu buhu muhu hamsin to buhu goma naka ne misali nake shi kenan shi yasa za ka ji a cikin sharuɗan musulunci bai yadda a ce da wani waje a gonan a ce daidai nan ne naka ba an gane dukkan na ciki za a cire domin in daidai nan bai fito ba ka gane ai shi yasa musulunci bai yadda ba da duka kayan za a yi naka ma a ciki na yawwa shine wala yake ta'rifuha almudarabatu aw alqirad hiya an yu'di ahad ahadun li akhar malan ma'luman a almusaqatu almusaqatu ta'rifuha almusaqatu hiya ida'i naklin aw shajarin aw naklin wa shajarin liman yaqumu bisaqihi وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه yace abinda ake kira da wannan shayarwa shine mutum a bashi dabino itacen dabino ko wata bishiya ko a hada masa da wasu bishiyu da dabino mutum ya ringa lura da su yana gyara su yana shayar da su amma ladarsa shine wani bangare ne nashi wanda za a gaya masa in yayi yaya za a biya shi a hukumha almusaqatu jaiza wal aslu fi jawaziha amaluhu sallallahu alaihi wa sallam wa amalu khulafaihi ar-rashidin min ba'dihi faqad akhraja al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amala ahla khaybar bi shaddi ma yakhruju minha ay min ardi khaybar min zar'in wa tamrin كما أمدى هذه المعاملة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما لا يتي hukuncinsa shine halal ne a musulunci saboda asalinsa ya halalta da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin khalifofin shi shiyayyu bayansa sai imamu bukhari ya fitar da hadisi daga ibnu umar yadda Allah ya tsara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya bada irin wannan aiki a Khaibara na a shayar masa da gona sannan abinda gonar ta ta tsarar da shi shine za a biya wanda yayi wannan aiki na na tsiro da kuma dabino kamar yadda bayan sama sayyidina Abubakar ya yi irin wannan mu'amala bayan sama sayyidina Umar ya yi irin wannan mu'amala bayan sa sayyidina Usman ya yi bayan sayyidina ali radiyallahu anhu duk sun yi akamuha akamul musaqati hiya awalan an yakuna an-nakhlu aw ash-shajaru ma'luman inda ibramin aqdi fala tujzi fala tajri musaqatu fi madhuli khashyat al-garar wa huwa haram malaci sharadi na farko in za a yi shayarwa irin wannan dole ne ya zama an san ga abinda za a shayar ga bishiyun da za a shayar lokacin da za a kulla wannan kasuwanci da haka bai yiwa a shilla wannan akan wani abin da ba a sani ba saboda ba a san garar kunyin bayan mun karanta bai'ul garar haram wato duk ciniki wanda yake akwai garari da hausa ma garari ake jago me garari da hausa na garari garari ko in an ce abun nan akwai garari a ciki a to na babu tabbas to shine musulunci baya so saboda irin wannan abin da ba garari haramun ne yin sa abin da yake akwai garari kai na biyu an yakuna al-juzu'ul mu'ti lil amal lil amil ma'luman ka rubi'in aw khamsin masalan wa an yakuna musha'an fi jami'in nakhli aw shajari إذ لو حسن في نخل أو شجرة خاص قد يثمر وقد لا يثمر وفي ذلك قرر يحرمه الإسلام ما لا يتي شرط نبي يزما ربان da za a bawa wanda yayi wannan aiki to ya zama an san shi a'a buhu goma ne a'a kashi ɗaya bisa uku ne kashi biyu bisa duk a gaya masa yace kuma duk rabon da za a bashi ya zama duk ya hada duk gonar gaba daya shi ne ce kar a cire masa cewa wannan bishiya ita ce taka na ko a keɓance shi ko wannan dabinin shine naka za a biya ka da shi a ya ce saboda wannan dabinin da za a ce da shi za a biya shi mai yiwa ya ki tsirowa yiwa baya yaya misali kaga shi ya tashi a tutar babu kowa to shine musulunci bai yarda da wannan ba ya ce saboda wannan ya zama garari wanda musulunci ya haramta shi alal amil an ya kuma bi kulli ma yalzimu li islahi nakali aw shajari mimma jara al-urfu an ya kuma bihi al-amil fil musaqat idan akai sharadi irin wannan da mutum ya zama dole akai shi ya tsaya ya duk abin da ya kamata share gona ne cire ciyayi ne na duk abin da aka sani ana wa wannan dabiro ko ana wa wannan bishiya wanda an san haka ake yi to dole ya tsaya yayi dan ya cika alƙawari na hudu in kana alal ardi mu'da musaqata aw kharaj aw daribati fa hiya alal maliki dun al amili ila al kharaj aw dariba muta'alliqun bil asl bi dalili anna ad daribata madfu'a ولو لم تغرس الأرض أو تزرع أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا سواء كان العامل أو رب الأرض إذ الزكاة متعلق بالثمرة نفسها ما لا يتي نهدو idan wannan ƙasa da aka baka zaka noma akwai haraji da ake biya akwai wani kuɗi da ake biya akan wannan fili na wannan gona ko akwai haraji ko akwai wani abin da ake biya to shi mai gonar ne zai biya shi mai gonar shi zai biya saboda wannan haraji na asalin filin ne bato da ake bayarwa ya ce kuma watakila ko da ma ba a yi shuka ba a wasu wurare za a biya ma ana biyawa fi ha gona haraji ya ce amma zakka to tana kan wanda abin da yake rabansa kawai ya kai ne ko da mai aiki ne akwai zakka akan mai aiki in ya samu abin na yawan abin da ya samu ya kai zakka akwai zakka akan mai mai mai gona idan abin da ya samu ya kai zakka ita zakka jariri ma yana bayar da ita jariri kallo na kuke na eh jariri yana ba da zaka mana eh me yasa kaji an ce in aka bar kudin marayu aka ba mutum kudin ba da manya ajiye saboda ai zakka ne za ta yi ta cinye su zai ta ba da zakka ai to kaga kudin kuma ba ba sa karuwa suna ta karewa na kamun yaron ya girma kudi sun kare shi yasa aka ce a jujjuya ya zama suna bukasa suna ƙare yawa saboda akwai zakka a kai zakka ba maganar sai mutum ya balaga ba ne na yawa in kana shekara uku kana da kuɗi za ka ba da zakka in kana da na ko shekara biyu da rabi in kana da kuɗi za ka ba da zakka shine nam yace idan kuma zakati su tana kan kowanne su a cikin su matukar ya kai nisabi ko mai aiki ne ko kuma shine mai kasar saboda zakka tana alaka ne da abin da aka samu na biyar tajuzul musaqatu fil usuli ka an yadfa rajulun li akhar ardan ليجرسها نخلا أو شجرا ويقوم بسقيه وإسلائه إلى أن يثمر على أن له الربع منه أو الثلث مثلا بشرط أن تحدد المدة باستمارها مثلا وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معا ما ليتي يا هلتا أبادا وانا شاير وانا قونا wato a ba da gonar ga wani shi zai shi zai shuka ta kuma in ta fito ya shuka dabino ya shuka bishiyu kuma ya shayar da ita kaga yake ya zama biyu shi zai shuka shi zai kula da ita idan ta yi riba a ce to kashi hudu na gonan naka ne ko kashi uku na gonan naka ne amma za a yi iyaka cewa shekara daya na zuwa shekara daya tunda an san abin da zai tsoro ba zai wuce wannan lokaci ba nasu za a masa iyaka kuma idan ya tsoro sai shi mai aiki ya dauki rabansa na na na shida lil amili in ajaza an al amali bi nafsihi an yuniba ghayrahu wa lahu thamaratu al mustahiqqa bil aqli wanda aka bashi irin wannan aiki na gona sai ya zo ya kasa to shari'a ta yarda ya sa wani a madadinsa na ya sa wani ya ci gaba da kula da gonan a madadinsa kuma abinda aka yi alkawari haka za a biya na bakwai in haraba al'amilu qabla badu samarati fali rabbil ardi al-fasakh wa in haraba ba'da badu samar aqama man man yutammimu al-amala bi ujratin min nasib al-amil mala yace idan wanda aka ba aikin gona ko kula da kula da gona ya gudu ya gudu ba a ganshi ba idan ya gudu ne kafin gonar ta soma fitar da da da da fure wato gona ta dauki hanya fitar da kayanta to wannan kawai abin ya ya kasuwa sharadi ya ya rushe kafin ta soma fitar da fure sai ya gudu to sharadi ya rushe amma idan bayan gona ta soma yabanya ta fitar da abin nan sai ya gudu to sai a sa wani ya ci gaba sai a ringa biyan shi da anun da aka shirya za a biya wannan in ya dawo kuma sai a dora na karasa ai an gane akwai aikin da mutum ya ma in baka gan shi ba to albashinsa ajiyewa za ka yi don ya riga ya cancanci shi na nufin ya riga kai ne yanzu ka sa mutum ya zo ya ma fulasta in an tashi za ka biya shi ya zo ya gama fulasta da yamma ka neme shi ba ka gan shi ba a kaga kudin shi na nan na albayar kudin shi na nan ya gama ma aiki da haka dole ka nemi waje sai ka ajiye inda hali sai ka ka sa masa a cikin kasuwa irin abin da ba hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutane guda uku na wanda suka yi tawassali da aikin su ɗaya daga cikin su me yayi aiki mutum ya masa ya cancanci a biya shi gashi gashi ana neman shi ba gan shi ba ya tafi abin shi shi sai ya riga sai ya sa tawassali sai da ya san mana shi bane sai ya sa a siyo masa dabbobi aka dinga kiwo aka dinga kiwo kuma sai Allah ya albarkaci dabbobin sai ya zama har sun zama garke garke shine wata rana kawai ya bushe iska sai ya dawo yanzu ya ce da Allah ni ne na aiki ba ni kudi na shine sai mutum ya ce kai ne ya tabbatar shi ne sai ya zo da shi bayan garka ya ce masa kaga nan ya ga dabbobi gani ido ya ce to dukkanin na kai har yana ta alhaji ni ba wasa na zo yi ba saboda abin ya zama abin akwai bugun hankali na kai ne kana da kuɗi da bai kai akuya ɗaya ba misali ka zo ka karba sai a zo nuna ma akuya ɗari biyu misali ne na a ce ma duka naka ne kaga za ka ɗauka ko ya ce masa naka ne wallahi da kuɗinka ne ka kora ka tafi kawai kuma haka aka yi kaga baya na amar kasuwa ya kora ya tafi ba shi ya sa da wannan ya ce Allah in na yi wannan don kai ne Allah ka yaye mana abin da muke ciki shi ne dutse ya matsa sai ma sai ka tuno wani abu na yana za ka faɗa na na takwas ya ce in mata al'amilu falwar satihi an yi nihu gaira homin ɗarafihi wa in tafakar ɗarfan alal fashi fasakhatil musaqat idan ma'aikacin ya rasu an ba shi aiki yana nan ana yana ta aiki gona na tsurwa sai kuma ya rasu to shikenan iyalansa za su iya sa wani ci gaba har a kai lokacin da za a na za a biya yace idan kuma sun ce shikenan tunda ya rasu wannan sharadi ya an warware shikenan za a iya warware shi sai al-muzara'a shuka تعرفها المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر عرضا يزرعها على جزء معين وشاعا فيه shuka a musulunci shine mutum ya ba wani fili ga fili hekta guda za ka shuka kuma in ka shuka buhu buhu 60 muke yi to buhu 20 naka ne misali nake yi kawai za a sharaɗi da shi sai ce irin wannan hukuncinsa shine ajazal muzara jamhurus sahaba wa tabi'ina wal a'imma wa mana'aha akharu jamhurin wato sahabbai da tabi'ai wasu sun halatta wasu kuma sun ce a'a za mu ji me yasa suka ce a'a yace wa dalilul mujizin mu'amalatu sallallahu alaihi wasallam ahla khaybar wanda suka ce ya halatta saboda sun ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin sa a khaybara ya ba da wani yanki na bishadin ma ya kharju minha min zar'in wa samarin ya ya ba da wani yanki da zai fito sakamakon aikin da aka yi na tsoro da kuma ƴaƴan itace faqad rawal bukhari عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشدر ما يخرج منها من زرع وثمر فكان يعدي أزواجه مئة وسق وسق وسق ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا وحمل وحملوا ما روي من النهي عن المزارعة إما على أنها كانت بشيء مجهول متجين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذ قال كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري نكري أردا على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك أو أنها للكراهة التزهية بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن كان قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما wanda suka halarta suka ce ya halarta ka ba da gona shine kama a ce hayan gona ko yau hayan gona ya halarta a bayan sun ce ko a biya wanda aka bashi yayi shuka a ciki ya biya ko a biya shi da wani abin da ya shuka a ciki suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin haka a Khaybara ya bayar sun shuka za a biya su da wani wato bangare na abin da ya tsuro Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Ibn Umar yadda Allah ya kara tabbata a gare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan mu'amala a Khaybara abin da yake fitowa na tsiro da kuma ƴaƴan itace zai zama a cikin su ma har ya cire wa matayensa wani kaso matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowace ana bata wuski wuski da Hausa ake ce ausiki ko ausiki guda 100 shine wanda zai kama samanuna wuskan tamran wato wuski kaman kace mudu na dabino guda 80 da kuma na sha'ir kowace aka cire mata a gona ake kawo musu wannan rabo ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire wa matayensa to su sai suka ɗauki hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan maganar shuka akan cewa idan ba a san abin da za a shuka ba shine hanin amma in an sani a saboda akwai hadisin Rafi idan Khadij yake cewa mun kasance mu muka fi yawan mutanen Madina gonannaki yace mukan mun kasance muna bada aran muna bada hayan wato kasa ayi noma haka muka kasance muna yi sannan wani lokaci sai ta tsoro wani lokaci ba ta tsoro ba yace shi aka hana mu to wannan cewa da aka hana mu sai shi hani ne na wato ba na haramun ba saboda fadin ibnu abbas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mu wai mu daina bada irin wannan kasuwanci na haya ba yace amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ba wa dan uwansa kyauta ya bashi gonarsa kyauta ya shuka yace shi yafi masa alheri da ya dora masa wani abu ya biya kana da gona ba za ka shuka ba ka ce dan uwanka bismillah bana ka yi ɗani Allah ya sa ba zai kwace ba kuma ya ce gonarsa ce ya ko wanda suke cin amana amma wannan sallasa ya ce ka yi haka ya fi alheri da ka ce sai ya biya wani abu na na na shuka suka ce hannun ba na haramun ba ne wato saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita a ba da shi kyauta ne na shi ya fi alheri da a ce an bayar haya alhamdulillah sai mu tsaya nan sai mu tashi a kamu hawa kamu da zara aina eh injuwa a baka gane ba baka gane ba shi ka ba mutum kudi kawai ya baka riba ma ai musulunci bai da shi ba ina nuhu kawai baka san me zai ba kawai ya baka riba me ya siyar me ya siya baka sani ba na na to shine wannan musulunci bai da shi ba shi na ce ba na na to ku hausawa haku yi haka kuke yi to gaskiya wannan magana tana da muhimmanci eh kuma ya kamata a gyara akwai ba za ka tasa wasu ba sai masu gidajen sun rasu a wajen wani za ka ga ya tsaya ya yi hidima da mutum ko ya ma masa kasuwanci shekara da shekaru shekara talatin kuma wani babu albashi kasuwa ake kuma kasuwar ta karbi to rashin shi bai yi wasiya ba na bai yi wani abu ba to in an zo sai ka ga mutum yana ga kaman ya yi hasara kuma baya cikin gado ko gobe za ka gada ba na? eh a to naka ne? kai yaron shago ne yaron shago na shi yasa gaskiya akwai wasu ƙabilu abinda suke yi yafi yafi namu tsari su za su kawo yaro ya yi musu aiki misali shekara goma sha biyar ko shekara ashirin idan ya yi wannan shekarun sai su yaye shi su masa ɗan nashi ƙaramin shago su ba shi wannan yana da kyau a nan wasu waje kuwa wasa ba kwa yi? sai ta yake mu wasa ba to ya kamata dai a gyara a gyara amma kuma a tsara amana eh akwai da yawa suna cin amana eh akwai da yawa suna cin amana wasu kuma sanadiyar cin amanar zaka ga sun tashi a taltal batete kuma gaskiyar magana su waɗancan da kuke faɗa sun fi hausawa rikon amana na a haka ne kun tabbatar to ka ko a a tsaya mana yadda suke tsayawa su tsada shagon mai gidan kai ba za ka gane cewa ba nasu ba ne to to kuma rubutu kaga shari'a musulunci ne eh da aka kaga dai to da masu gidan tunda nan akwai yaran gida akwai masu gida masu gidan ma sun ji yaran gidan sun ji a tsara amana kuma a gyara na malam alaikum assalam mutum yana da mota sai ya bawa wani ya ce duk abin da ka yi a rana ka kasa kashi uku ka ɗauki kashi ɗaya ka bani biyu motar ta waye taka ce yawa idan har ya yadda ya yadda ya kuka yi sharaɗi ya rubuta babu laifi to amma abin da za a tambaye ka shi ne ma ka sace mota ba okay to shi kenan dama abin da musulunci ya kula da shi ko ya yi magana a kai shi wanda da yawa wajen wannan ba a tsarewa shi ne kayana ne kawai kai ka je ka nema mana kuɗi da shi abin da ka samu za mu raba wannan in ya tsara amana shi kenan haka za ku yi ta yi abinda aka samu sai ku raba in batukar kun yi sharadi ya yadda na a shi zai gyara ma kayan shi na ha dukka yace kayan shi ne motar shi ce shi zai gyara ina zuwa shi zai gyara shikenan idan har wannan ya fito kuma ka baka ji ma an ce Allah ya kiyaye ko an dauke ba shi aka dauke ba dama abin da yake bambanci idan aka ba kar mu shiga wani abu ci gaba na biyu na ba komai mutum ya bawa amma ka san me zai juya ai yawa shikenan ibad ba laifi daman wannan sharadin shi wannan sharadin da musulunci yace ayi ta iyawa ma ka fadi ta iyawa ka ci riba in dai akwai yarjejeniya babu komai eh to ga wanda zaka ba can ga gama to tambaya za a iya yin ƙasa za a iya yin sama ba musulunci ya ce dole sai an raba ba ai wani ana ba shi ya kasuwa ne don a taimake shi ma ba wai don shi wanda ya ba shi yana wani bukatuwa ya samu wani abu a wajen shi ba to mu yi ɗaɗɗaya na ga tambayan da yawa ka ba shi can mi ka masa can na'am eh Na'am. Da Na'am. Aka fara na mota, aka fara da ne aiki, aka fara da ne mota, amma da ne aiki ya ce wa saboda ne. Saboda aka zama kuma 50% a ba shi gyara lalisa ta wannan bayanin da kai shine dai bayanin da muke yi amma abin da yake ciki shine ana iya ƙasa da haka ana iya sama babu laifi kamar yadda na faɗa wani ba yana ba da kasuwanci ma don ya ci riba ba ne don ga ya taimaki wanda ya ba wani sharaɗin ne dai in ana son kowa ya san sharaɗin in an amince da shi na'am amin wa amin na'am wannan misali watakila layin mai kake magana ne ne tambayar barko ba da na yawa na gyara ma tambaya shi in mutum ya ba da jingina wanda aka ba jinginan zai aiki da abin kawai a'a duk jinginan da aka baka ajiya dingi ka ji sunan shi ba dinginewa za ka yi kawai ka ajiye allahumma sai dai idan aka baka jinginan abu mai rai abinda dole sai ka yi masa hidima to kai kuma za ka more shi sakamakon hidimar da ka masa yanzu wanda ya baka jinginan doki za ka ba shi ruwa za ka ba shi abinci ka gane to wannan dalili ya sa za ka hau gona mai ake yi da ita diddiginar da ku ji sharaɗi diddiginar da ba zai kallafa ma kai da aka ba jingina komai ba to ka'ida shi ne ka ajiye musu abinsa yadda ya baka zai karba amma duk jinginar da zai kallafa ma wani aiki to za ka mori abin gwargwadon aikinka wannan shi ne ka'ida wallawa ala yawa maganan maganan wanda aka sa ya yi ita alfarma ita alfarma dole ne mutane su yi haƙuri akwai alfarma al'umma ba ta rayuwa ba alfarma duk wanda ma ka je na magana ƙarya ke duk haka Allah ya rayuwa duniya akwai alfarma abinda ake ga masu gidajen mai wanda suke yi na kuma wasu sun gyaggyara sukan cire wani kai na alfarma man shi ne kai aboki shi ne na kana da iko da gidan man shi don me za ka zo su kabi layi ka gane amma saboda ɓacin rai na mutane da suke wahala wanda suka cire wannan wajen sun fi samun sauƙi ta wani waje ma ake shiga ko ganinsu ma ba ku yi ba kaga wannan haushin duk babu na akwai na san gidaje mai da yawa da suka je wannan suka gyara sai suka yi wani kan a gidan mai daban hanyarsa daban na ana layi can kuma alfarma za a ma sai a ce ka zagayo na sai ka zo ka sha ka tafi amma ba wai musulunci ya hana alfarma ba ne na wani alfarma ma ai dole ka yi ta na kana da gidan man yanzu baban ka yazo zai sha mai ka ce ba za ka ga za ka yi wannan wani magana na to ko kawunka ko waye na ka ce kai ka ce ya bi layi na da sara minti biyu ne mai sallah na'am alaikum salam na'am na gonan nashi ne nashi ne dabbobin nashi ne to za a hada yawa idan mutum yana mallake da dukiya amma tana can a tsatsinke in dai nashi ne to dole ne ya hada ya bada zakka in sun kai zakka in ba su kai zakka ba kuma babu zakka wallahu a'lam na alaikum sallam karshe ta fara minti biyu amin amin na to kasan musulunci musulunci ya hana ka yi duk abin da za ka ɓata mutane rai ba daidai ba ne mutane na layi kai ma ka zo ka shiga na nuhun ka zo mutane sun kwana ka zo ka wannan za ka saba duk abin da zai ɓata wa mutane rai an musulunci ya hana ka amma inda wata kofa da zai shiga da kai ya baka zai shiga da kai amma dukkan kiyaye duk batawa al'umma rai musulunci ya hana amma da abinda nake cewa shine musulunci bai hana alfarma ba yawa amin amin sallu ala nabi karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم da gaske an ƙara kuɗin mai ko? na? to Allah maɗaukakin sarki ya ba mu abin siya ku ce amin yawa Allah ya ba mu abin siya Allah kuma ya sa su sauƙi sai ka so mu addu'an Allah ya baka abin siya da ka tsaya addu'an a sauƙi don wani gaban an yi ba a dawa baya har tashin kiyama na? to kaga ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa na tunda Allah shine mai lokaci Allah shine mai zamani ba wani abin da yake faruwa babu sirrin Allah wala babu shi kuma waɗannan abubuwa na jarrabawa da musibu to haka za a yi ta yi har tashin kiyama wanda bai sani bai bibi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai mutum ya ta fata Allah madaukaki sarki ya tsare mana imanin ya tsare mana rayuwarmu ya tsare mana mutuncinmu ya tsare mana addininmu ya sa kuma azarta mu dan shi Allah ya azarta ka a kowane lokaci shi ya fi komai sauki gare shi Allah ka tsare Allah ka kawo al'umma sauki mutane suna akwai wanda an kama su ma haka kawai dan zalunci garu mutane suna nan an kama su dan zalunci suna nan a hannu akwai mai sai da katin nan jiya nake tambaya shi har yanzu ba a sako shi ba Ahmad Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya tsare musu rayuwarsu mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya raba mu da su tsawon rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su idan masu shirywa ne masu shirya wannan abubuwa kowaye ko ina suke Allah kai maganin su eh mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين